ka yi shi da gaske kama umirta kamar yadda aka umurce ka wanda matsayinsa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma mu matsayinmu a a ba mu isa wato mu yi kamar yadda aka umurce mu ba sai dai kawai mu yi yadda za mu iya kuma malamai suka ce wannan a shi yake nuna mana bambanci tsakanin umarni da hani za mu ji a hadisin bukhari wanda aka karɓo daga abu huraira Allah ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma na haitukum anhu fajtanibuhu duk abin da na hane ku da shi to ku nisance shi dungurungum amma ma amartukum bihi fatu minhu maslatum abin da na umurce ku da shi to ku zo da shi yadda za ku iya ku ba kama umirta bane a amastadatum ne yadda za ku iya za ku yi sannan wala tattabi ahwa'ahum wato gaba ta uku kada ka bi soye-soyen zuciyarsu saboda wato son zuciya bacin zuciya sannan wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin karka irin salon da suka yi amfani da shi a ka canja salo su sun zabi littafan da za su yi imani da su sun zaɓi manzannin da za su yi imani da su sun zaɓi wasu manzanni sun imani da su sun ƙi su imani da wasu manzannin amma kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka ce ka yi imani da duk abin da Allah ya saukar na littafi da dukkan manzon da Allah subhanahu wataala ya saukar sannan jiya muka tsaya akan umarni na biyar shine umirtu li adila bainakum Allah umurce ni da in yi adalci a tsakaninku lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban rundunar adalci baki ɗaya ta duniya da ta lahira shi yasa da wani ya masa rashin kunya ya zarge shi da zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin nuna fushinsa da bacin ran saboda ya san shi mai wato mai cikakken biyayya ne ga wannan umarni na Allah na umirtu li adila bainakum duk da malaman tafsiri sun ce wannan iyama ab'alul kitabi ne ake magana to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam daman bai taba zaluntan wani ma wanda ba ahlul kitabi ba to mun sani an je yaki an dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ganima sai irin rabiyar Allah to ka san rabiyar Allah rabiyar Allah shine wani a bashi da yawa wani a bashi kadan wani kuma hana shi to irin wannan rabiyar yayi to sai aka samu wani shi kuma mai raunin imani zulkuwaisira at-tamimi sai ya tashi ya miƙe gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Muhammadu adil ya kai Muhammadu kai adalci daga kiran sunan ma kaga kira ne na gatsali annabi sallallahu alaihi wasallama yace khibta wa kasirta kai asara ka tabe kai bari illa ma'adil faman ya'dil in ban yi adalci ba wa zai adalci wallahi babu a lokacin sayyidina umaru ya fusata yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama a bani dama in fille kansa annabi yace a yale shi inna lahu ashaban wannan da kake gani wani dan tawaye ne a cikin al'ummata yana da magoya baya za su zo a cikin al'ummata musulmi ne amma ba za su mutunta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ga sifofinsu ya haƙiru a hadukum salatahu ma a salatihim ɗayanku idan ya ga yadda suke sallah sai raina ta su sallan ya ce ma shi bai iya sallah ba wasu ya mahu ma a siyamihim ɗayanku idan ya ga yadda suke azumi sai raina nasu azumin ma sannan a wato ya ƙara'unar ƙur'ana kuma gwanaye ne wurin karatun alkur'ani amma abin takaici wala yujawizu hanajirahum karatun alkur'anin ba zai rika wuce wuyansu ba yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fi suna shiga wannan addini su fice kamar yadda kibiya take shiga cikin baka ta wuce sannan ba sa sake da ma'ana yau suna addini gobe suna abinda ba addini ba subhanallah to daga baya annabi sallallahu alaihi sallama yau bayan annabi ya ba da labarin su yace law adraktuhum laqataltuhum qatl adin da na riske su da na yaƙe su yadda Allah ya yaƙi adawa amma dai yanzu ma bari in fara annabi sai ya tura sayyidina abubakar ya ce ka bi shi in ka gan shi don mutumin da ya ga sayyidina umaru ya falle takwabi sai ya ji tsoro ya gudu annabi ya ce sai na abubakar ka bi shi in ka same shi ka kashe shi sayyidina abubakar da ya bi sai ya zo ya samu yana sallah sai ya dawo sai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na samu yana sallah to shikenan jarabawa da sai ta samu al'ummata amma da ka kashe shi da al'umma ta huta Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu don haka adalci abu ne mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban rundunar adalci wanda bai taba yadda a zalunci wani ba kai ba ba wani ba bai taba yadda a zalunci dabba ba ma dabba ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda a zalunce ta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin adalcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yakin badar ranar da za a fita yakin badar kowa ya sani ababen hawan yan kaɗan ne to sai ya zama wato kowane doki ɗaya mutum uku ne suke hawansa ma'ana wannan ya hau in an je zango kaza ya sauka sai ɗayan ya hau biyu suna tafiya a ƙasa in an je zango kaza ya sauka sai ɗayan ya hau har a isa inda za a je to shi ma fa annabi sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa na jagora bai ce to wannan dokin kan kuwa ne nawa ne a'a saboda adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma cikin hadakan kawai ya shiga har ma sahabban da da ya hada da ya hada su da da yace su ne abokan tafiyar tasa suka ce a'a ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahi mun yafe maka hawan namu mu ka hau namun duka kuma ka hau naka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to naji amma ku sani ba ku fi ni karfin jiki ba sannan ba ku fi ni kuma son lada ba eh ba ku fi ni karfin jiki ba ni za ku nuna karfin jiki kuna da karfin jikin da za ku yi tafiya gaban ko ni na ko ni za ku nuna wa son lada nan ana maganan adalci ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ana wannan hawa hawa hawa din tare da shi ya hau su tafi a ƙasa in an je wani mizani ya tsaya ya sauka su hau ya tafi a ƙasa haka har aka je inda aka je yakin badar sallallahu alaihi wasallama to haka sahabbansa su ma suka ɗauki wannan adalci a bayansa ya ishe mu dai sai dina umaru in ana maganan adalci to duka shugabanni ana fatan su yi koyi da sai dina umar an ce sai dina umaru saboda adalci ya kasance baya bacci da daddare baya bacci da rana sai dai ɗan tsakanin azahar da la'asar nan ma za ka iya cewa baya baccin shi yasa na fara da shi idan ya kwanta tsakanin azahar da la'asar ɗin ma zai yi bacci a ɗakinsa to yakan ɗaura igiya a ƙafarsa sai ya zuro igiyan waje wai idan a lokacin ba buƙatarsa ta kama kana da wani ƙorafi ka zo ka yi magana ka yi magana bai ji ba to sai ka finciko igiyar kaga da ka finciko igiyar zai farka to shi ke da sai farka sai ya saurare ka subhanallah subhanallah wannan fa shine sayyidina umaru sannan sayyidina umaru an taba ya taba hawa minbari ko an taba zuwa yaki aka dawo aka samu ganima amma ganimar wato kamar yadi ɗaya ne felle ɗaya yadi ɗaya haka aka raba ta har shi ma yadi ɗaya samu ranar juma'a za a yi kuɗu ba kawai sai aka ganshi da yadi biyu ya ɗaura ɗaya ya rataya ɗaya da ya ce ya yi hannas isma'u ya ku mutane ku saurara sai wani ya tashi ce ba za mu ji ba ba za mu saurara ba an raba kayan nan kowa ya didadda ya samu ya yau za ka yi hau membari da yadi biyu subhanallah sai dina umar ce na abdullahi dan umar ya ce gani ya ce tashi ka musu bayani abdullahi dan umar ya tashi ya ce eh kun sani ni ma na je yakin aka ce eh na samu yadi ɗaya aka ce eh babana ya je yakin eh ya samu yadi ɗaya eh to shine na ɗaunawa na bashi sai ya haɗa da nasa shine ya zama biyun ce to yanzu kan a ci gaba da kudu ba za mu saurare ka to ka ji sai da umaru saboda adalci to haka sai dina umaru da daddare baya bacci baya bacci saboda wato kiwon da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yana kulawa da su yana damuwa da su kai sai dina umaru bayan cikin gari ma har bayan gari yake zuwa ma in ya gama zaga cikin gari ya ji ba matsala sai ba zama yi bayan gari an ce a cikin garin ne da yake zagayawa ma har ya gamu da gidan marayu aiko ya ga gida kawai karfe biyun dare kawai ana ta banka wuta a'a sai je yi sallama ya aka yi baiwar Allah cikin dare kina hura wuta ta ce eh ina da yara marayu an kashe babansu a yaƙi ko ba mu da abin da za mu ci to shi ne sai in ɗora tukunya in sa ruwa in sa duwatsu sai rika nuna mu cewa ga abinci ya kusa nuna ina rarrashin su har su yi bacci sai dina wani ce cap to ki jira ni ina zuwa ki sauke tukunyar kar itacen ku ya gare ta sauke tukunya sai dina amur ya dawo bai tilmali aka ji ana burin tura da dare bai tilmali kurus kurus kurus abdullahi bin umar ya fito sai ga sai dina umar ya dauki buhun gari a kafadarsa sannan ya dauki abun kwalban mai a hannunsa Abdullahi na baba ina za ka je ya ce bari kawai. Ka tsaya in karbe ka ya ce, a in ka karbe ni a nan lahira za ka karbe ni ne? Ban ni kawai. Haka sai da namuru ya tafi, sai da ya je har gidan wannan mata, ya ajiye rawani aka kama aiki da shi, aka girka abinci, aka sa mai yaran nan suka tashi suka ci, mata ta ci, sai ce mata to, in gari ya waye. ki zo fadar amirul mumini na umar bin khattab akwai abin da za a samu ku na salari to kaji sai dina umaru to haka ya samu su salari yana biyan su kaga wannan matsala cikin gari kenan to matsalar bayan gari ba ranan ya fita bayan gari a'a sai ya ganan ma dai wutan aka hura sai ya mazo ya ce kufa yaya sai ya samu wani mutum ne shi kadai a jeji ya ɗanyi wata ya ƙaramar bukka a kusa da shi ya ce ban Allah kaifa ya ce baƙo ne matafiye na zo wannan gari amma kafin ƙarisa cikin gari iyalina naƙuda ya kama ta ba ta da lafiya shine na sata anan ni kuma ina ɗan ƙoƙarin tafasa ruwa in kai mata ta ɗan sha ko zai tayar mata da naƙuda sai dina umaru ce to haka za a yi ka jira ni sai dina umaru ya dawo cikin gari ya zo ya ɗauki amaryarsa ba fa uwar gida ko ta tsakiya ba amarya ya ɗauka bintul akramaini ma'ana ummu kulsum bintu ali ibn abi talibin bintu fatimatu zahra da haka shi yasa ma yake mata inkiya da bintul akramaini yar manya biyu don babanta sayyidina aliyu ne mamata kuma nana Fadima ce diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yana kiranta da bintul akramaini yar manya biyu ya kawo ta ta kula da matar a cikin dan bukkan shi kuma ya kawo suka taho kuma da abinci tana kulawa da matar a ciki shi kuma yana tare da mijin ana musu hidimar abinci aka gama hidimar abinci ana cikin haka sai Allah ya kaddara to suka ci abinci suna cikin abinci mai ci wannan bako sai santi eh a bako sai santi mana sai ce ka gani ai ai kai yanzu wannan bawan Allah ka fi min Umar dan kada ma jagoran mutanen gabaki daya ana cewa Umar dan kada mai wani adalci wani adalci ne muna nan yanzu da ba dan Allah ya ka min kai ba dai da ƙarshen ta ban san ya za mu kare ba da ni da wannan mara lafiyan yana ta yana ta bacci da iyalansa bai san halin da muke ciki ba Allah ya bashi kiwon mu sai dina Umar bai gaya masa waye bane ce yi wallahi yi wallahi kenan aka tuka wata cin abinci to sai lokacin da matarsa ta haihu bayan matarsa ta haifi ɗa namiji sai wannan nana ummu kulsum bintu ali ibn abi talib bintu fatimatu zahra alayhi salam sai ta sai ta fito ta ce assalamu alaikum ya amiral mu'minin aminci Allah ka tabbata gare ka ya amiral mu'minin kaiwa sai ce me ya faru bintul akramain ta ce ai kaiwa abokinka albishir da samun ɗa namiji ai sai ya zama shi kan an mar guduma biyu ko da albishir zai ji ko kuma da abin kunyan da ya yi ta buɗe sai dina umaru ya ce ah kai ne umarun ya ce ni ne ce ni ne to ko ba za ka gaya min ba ya ce to ya gaya ma me kuma ba zan gaya ma komi ba yi eh kaga adalci na sai dina umaru a gurguje kar mu wannan aya ta rike mu yau a sai dina aliyu karamallahu wajhu magana ta zo shi ma ya shimfiɗa adalci a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi jagorancin al'ummar musulmi wanda mu gane cewa lallai kamar yadda mu karanta wannan aya tana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma tana nufin al'ummarsa shi yasa sahabbansa suka zama su gaba gaba wurin adalci sayyidina ali karamallahu wajahu a kasuwa fa wani ba Yahude, tun da dama ana maganan Yahudawa ne, ba Yahude ne ya gan shi a kasuwa, yana sake da riga mai kyau, ba Yahude nan kawai sai ya cikome shi, yana fa sarkin musulmi, sai ya cikome shi, ce mai nama ka cikome ne ce riga ta ce, sai nuna Ali ya ce, to, rigar ka ce, ce kwarai kuwa. Sai nuna Ali ya ce, to, ba zan tsaya rigima da kai ba. yanzu sai dai mu tafi wurin gaban alkali ya mana hukunci ya bincike a nemi shaidu ga wanda ya kawo ƙara sannan shi kuma wanda wato a aka kawo ƙara ya kare kansa shikenan sai sai dinalo ya ce to gunwa kake so mu je ƙaran sai ce aje wurin ƙazi shurai Qadi Shurai ma'aikaci ne karkashin Sayyidina Aliyu karramallahu wajha shikenan Sayyidina Aliyu ya zo ya ce to ni ina karan wannan Bayahuda ya kama ni ya cakome min riga ya ce wai rigarsa ce ni kuwa na tabbatar riga ta ce yanzu dai kaga Sayyidina Aliyu shi ya kawo kara kenan ko to kaga shi zai kawo shaida to waye shaidar ka kai Sayyidina Aliyu cewa riga ta ka ce in ka kawo shaida riga ta ka ce to shi sai a sa shi ya rantse riga ta sa ce ya ce shaida na su ne imam hassan da imam husaini shugabannin samarin gidan aljanna ba fa shugabannin samarin duniya yusu lida na nan duniya na kame kame ba shugabannin samarin gidan aljanna qadi shurahi sai ya ce ai ba za su ma shaida ba yayanka ne ka sani kwaɗa bai zai wa mahaifinsa shaida ba sai da ali ya ce to su kare ne shaida na cewa riga ta ce ce to tunda baka da shaida na sallama riga ga bai hude bai hude ga rigarka an ce tunda ma aka zo da aka zo kotun ma ta inda adalcin zai bayyana kaga dai ga amirul mu'minina wanda qadi shurai din ma karkashin sa yake amma haka sayyidina Ali ya zauna kan kujera ba Yahudin nan ya zauna kan kujera ba a ce a'a ba Yahuda ya zauna a ƙasa sayyidina Ali ya zauna kan kujera tunda shine Amirul Mu'minin ba a'a gu daya ka aje su saboda yanzu ya zo gaban kotu ne subhanallah wannan ba Yahude da ya ga irin wannan adalci na sayyidina Ali karamallahu wajahu tun a wurin sai ya ce alƙali amin haƙuri wallahi wannan nayi ne don in gwada amma rigan nan ba tawa bace riga ta sayyidina aliyu ce a wata riwaya aka ce a lokacin ma ya fulta kalmar shahada saboda irin wannan adalci da ya gani a cikin al'ummar musulmi haka ya kamata mu zama Allah ya ba mu ikon adalci kuma adalcin nan wato mu yi shi ga dukkan bangarorin da ake bukatan mu yi shi mutum ya yi adalci a karan kansa kamar yadda muka faɗa jiya ya adalci ga iyalansa ya adalci ga marayu yi adalci a aiki wai zaqul wato yi adalci a aiki yi adalci a magana wai zaqultum fa'dilu walau kana za qurba yi adalci kuma a cikin hukunci inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl Allah yana umurtan ku wato ku ainihin ba da amanoni ga ma'abotansu idan za ku yi hukunci to ku yi hukunci da adalci umarni na shida Allah ya ce Allahu rabbuna wa rabbukum ai Allahu al-ma'budu bi haqqin Allah shine abun bauta da gaskiya la ilaha ghairuhu babu wani abun bauta sai shi fa nahnu nuqirru bi dhalika iktiyaran fa huwa ilahuna wa ilahukum da haka ni ina ƙara jaddada wannan wato furuci na cewa Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku abu na bakwai ma'ana kaga ikrari da tauhidi kenan sannan abu na bakwai lana amaluna wa lakum amalukum wato lana amaluna ladan ayyukanmu yana gare mu wa lakum amalukum kuma ladan ayyukanku yana gare ku dole dan adam ya san da wannan cewa duk aikin da yayi to ladan aikin nasa ne ba na wani bane shi yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cikin hadisi cewa min husni islami limar'i tarkuhu ma la ya'ni ke musulunci mutun ya bar abin da bai shafe shi ba saboda laraba suna da wani karin magana kuma an gwada an gani man shagala bima la ya'nihi to ya futu ma ya'nihi duk wanda ya shagala da abin da bai shafe shi ba to abin da ya shafe shi zai zo ya wuce ba tare da ya ankara ba daka ka fara duba naka aiki din lana amaluna ladan aikin mu yana gare mu mu ne Allah idan muka yi aiki za mu samu lada wala kuma amalukum kuma ladan aikin ku yana gare ku ba za ku yi aiki mu mu samu lada ba ba za mu yi aiki ku ku samu lada ba ku san da wannan kamar da yadda Allah yake faɗa cikin wata aya qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun qul la tusaluna ku dai ba za a tambaye ku ba ku kafirai amma a jaramna in dai abin da muke kira zuwa ga Allah laifi ne to ku ba za a tambaye ku akan wannan laifin ba wala nusalu amma ta'malun kuma mu ma ba za a tambaye mu ga game da abin da kuke aikatawa ba har wata aya ma can cikin surat Yunus Allah yake cewa ya rasulullah ka gaya musu wa in kadzabuka ko da sun karyata ka fa kulli amali wa lakum amalukum aikin kula dan aikin kuna gare kula dan aiki na na gare ni antum bari'una mimma amalu wa ana bari'u mimma ta'malun ni ba ruwana na yi baran-baran da abin da kuke aikatawa kuma kun yi baran-baran da abin da nake aikatawa wana kowa da ya aiki sakamakon cikin takardarsa zai shigo sannan abu na takwas mana kowa kenan ya tashi aiki mai kyau ko shine abin da ake mana ishara ai kowa tashi aiki mai kyau saboda sakamakon aikin gunwa zai koma gunka zai koma kamar da yadda muka karanta cikin surar da muka fito man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aiki na kwarai kada ya ɗauka wani wallahi kansa ya yi wa, wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya munana kuma kada ya ɗauka wani ya munanawa wallahi kansa ya munanawa Allah ya kiyaye mu. A la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya hujjatu anan jayayya ne la kusumata bainana wa bainakum babu jayayya tsakani na da ku ma'ana ba za ku buƙaci in kawo muku dalili ba ni ma ba ni da buƙata in kawo muku dalili saboda abin da na zo da shi yana nan ne a fili ka ainihin shamsi kaman ainihin bayyanar rana yanzu wali ya hatajin naharu ila dalilin yanzu idan gari ya waye rana ta fito kana wato in ka ce in mutum ya tambaye ka yanzu kan yaushe ne ka ce masa yanzu da rana ne sai ya tambaye ka dalili ce me hujjar ka cewa yanzu da rana ne ai rana ba ta da bukatan dalili da haka la hujjata bainana wa bainakum babu ainihin jayayya tsakanina da ku balle ma har ai maganan hujja abu na tara ku sani duk dagan nan da za a yi akwai fara na ƙarshe akwai ranan ƙarshe akwai dagan ƙarshe Allahu ya jima'u bainana Allah shine zai tara tsakanin mu a ranar tashin alkiyama yi hukunci da gaskiya a tsakanin mu kuma wa ilaihi masiru makoma tana ga Allah subhanahu wata'ala wannan makoma kuwa imma aljannatu abadan wa imma naru abada ko dai aljanna har abada Allah ka sa muna ciki ko kuma wuta har abada Allah ka kiyaye mu kamar da yadda wata aya take faɗa qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al-fattahu al-alim ka gaya musu ubangiji zai haɗa tsakaninmu mu da ku sannan sai hukunci tsakaninmu kuma Allah shine wato mafi kyawun hukunci ko masani akan dukkan abin da bayan suke aikatawa zai saka kowace rai gwargwadon abin da ta aikata laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha ma kasabat abin da ta aikata na lada nata ne wa alaiha maktasabat abin da kuma ta aikata na zunubi shi ma yana wuyanta e ma'ana ba za a ɗora wata ba a ita za a ɗorawa da haka kenan kowa ya tashi ya yi aiki mai kyau har ma a wani wuri Allah yake cewa wannan rana yau matajiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in rana ce da kowace rai za ta zo ta samu abin da ta aikata wato min khairin na alkhairi muhdaran an zo da shi aka ce wa ma amilat min su'in to wannan shine mafi tsoron da ma abin da ta aikata mara kyau to wannan kenan da haka la hujjata bainana wa bainakum babu jaya tsakanina da ku Allah ya jima bainana Allah shi zai hada tsakanin mu wa ilaihi almasiru kuma makoma duka tana gare shi wanda ya masa biyayya wa man yudhi Allah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya shigar da shi aljanna wanda ƙoramu take gudana a karkashin ta amma wa man yatawalla yu'adhibu azaban alima duk wanda kuma ya ainihin yi tawaye Allah ya ce shi kenan sai masa azaba azaba mai radadi na'am wallazi na yuhajjuna والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم na'am
له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Allah subhanahu wataala ya sake mai da martani har yanzu ga mutanen Makka saboda abin da suka yi ko kuma ga ainihin wato Yahudu da Nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da su idan ka ɗauki suran ta Makka ce to lallai ana magana ne da mutanen Makka in kuma ka ɗauke ta ta Madina ce ana magana ne da su Yahudawan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riska a Madina da su ne Allah yake jan hankali kamar yadda ake cewa wannan wannan aya ta sauka akan Walid ibn al-Mughira da Shayba ibn Rabi'a wannan mutane guda biyu yayin da suka ga wato a Allah subhanahu wata'ala ya buɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan suka ga ana ta shigowa addini ayari ayari musamman shekara ta tara bayan hijira ana ta zuwa ayari ayari wufut sun kusa ashirin suke ta suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da suka ga haka wai sai suka lallabo suka zo gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai don Allah suna roƙon annabi an yarji'a an da'awatihi wa dinihi ila dini quraish da Allah tunda yanzu bukatarsa ta biya ya ja abin da ya yi ba to yanzu da Allah ya dawo ya bi addi ya bar wannan addinin nasa ya bar kiran haka tunda an shiga ba da manufarsa ya kira a shiga bane to ya kira an shiga da haka ya bari haka ya dawo dinin Quraishin wato addinin Quraishawa da ke ba su da hankali wai wai tukuncin da za su masa ala an yutiyahul walid nisfa malihi wai shi walid ibn al-mughira kamar da alqur'ani ya gaya mana an kana zamalin wa banin ko mutum ne mabocin dukiya da yaya to wai zai ainihin ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rabin dukiyarsa sannan shi batumru rabi'a kuma yana da yaya mata shi kuma wai zai aura annabi sallallahu alaihi wasallama diyarsa mace Allah subhanahu wataala ya ce haba wallazina yuhajjuna fillahi lalle wannan nan da suke jayayya cikin lamarin addinin Allah min ba'di mastujiba lahu bayan Allah ya sa an amsa masa ma'ana an amsa mai kira zuwa ga addinin an amsa wannan addini din ana ta shiga ana ta shiga wayannan hujjatuhum dahidatun inda rabbihim ma'ana wannan abun neman nasu abun da suke nema na rushe wannan addini batacce ne dahidatun batacce ne inda rabbihim a wurin ubangijinsu sannan a wata fasaran zahidatun ɓatacce ne mai gushewa ne babu inda zai je kuma su sani wato inda rabbihim alaihim ghadabun ai la alaihim ghadabun inda rabbihim ma'ana akwai takdim da takir kenan akwai kuma ubangijin su zai yi fushi da su saboda kokarin wato jawo mutane zuwa gabata a wannan kenan ma'ana da zahiratin da rabbihim alaihim ghadab wa lahum azabun shadid kuma suna da azaba mai radadi to wannan aka ce a in ka dauke ta a makka kenan ana maganan ma'ana a shawa ne sannan katada imam katada ya ce a'a shi kuma agunsa ba ma'ana su dai wayancan ƙurayshawa kenan wai har a lokacin kamar da imam mujahid ya kawo wai suna cikin ɗimuwar suna tunanin jahiliya za ta dawo ai babu ranar da jahiliya za ta dawo amma imam katada yake cewa ana nufin yahudu da nasara ne yahudu da nasara sun zo suke gaya wa muminai alastum تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى أولى من الأخذ بالمختلف sun zo suka samu muminai suke cewa ba ku ne kuke cewa abun da aka riko da abun da aka yi ittifaki a kansa ya fi riko da abun da aka yi sabani a kansa ba ai ku musulmai kun yi imani da annabi musa kun yi imani da littafin annabi musa ce ɗaya ku musulmai kun yi imani da annabi isa kun yi imani da littafin annabi isa e biyu sannan ku musulmai kun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun yi imani da littafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka ce to sai suka dawo kansu to mu ma yahudawa mun yi imani da annabi musa mun yi imani da littafin annabi musa kaga mun samu daidaito da ku kenan da haka mu da ku anan babu saɓani kun yi imani da littafin mu wato littafin annabi Musa kun yi imani da annabin mu mu ma ko mun yi imani da shi da haka ku ne muke da saɓani a kanku da haka ku dawo ai annabin mu ya riga annabin ku zuwa subhanallah wai dan haka ku dawo ku riko da yahudanci Allah subhanahu wataala wai har ma suke cewa musulmai ai annabinmu ya zo da abun da annabinku bai zo da shi ba ma'ana na mu'jizozi yana jefa sanda ta zama macijiya a mu'jizarsa ta kai ga Allah ya sa ruwan garin ya zama jini Allah ya sa ruwan garin ya zama kwadi wannan wannan dai su ayatin bayyinatin nan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana da haka sai ya zama wai suna faɗan haka Allah ya ce a ya rasulullah ka gaya musu صلى الله عليه وسلم والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهدة عند ربهم lalle waɗannan da suke jayayya cikin lamarin Allah bayan Allah ya giga da ya fada da wannan addini an karbe shi dahidatun wannan hujjatuhum dahida wannan yunkurin nasu wato batacce ne lalatacce ne babu inda zai je sannan a lahum ghadabun inda rabbihim suna da fushi a wurin ubangijinsu wa lahum azabun shadid kuma suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu na'am
الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان mm.
وما يدريك لعل الساعة قريب
Allah subhanahu wataala ya sake dawowa dai zai hada maganan ganun duka kamar yadda muka faɗa dama wannan sura ce ta makka wacce take magana kan annabta tauhidi tashin alkiyama to da haka duka gashi ta haɗo su a cikin wannan aya ta yi maganan Allah ta yi maganan annabta ta yi maganan tashin alkiyama din Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan Allah wannan Allah mai irin wannan goron suna shi kadai yake da irin wannan suna kuma Allah yana jinjina yana cewa ka taba jin wanda aka taba kiransa da irin wannan suna hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wani wai shi takwaran Allah ne a Allah bai da takwara daka Allahu wannan sunan nasa da bai da digo a cikin sa sannan kuma wato a duk yadda ka datsa shi wannan suna ma'anarsa za ta fita ma'ana idan babu sunan da yake da irin wannan gatar saboda sunan Allah ne don ka gane Allah wato mai girma ne wannan lafazi na Allahu alulallan hakuri da za ka cire alif ɗin sai koma me sai koma lillahi ya ɓaci a bai ɓaci ba amma ba kowane suna ne za ka ɓantare wani abu a cikinsa bai ɓaci ba idan ka fasa ka ce kai ba ya alif ɗin za ka ɓantare ba lanjaye na biyun ma za ka ɓantare shi sunan zai ɓaci bai zai ɓaci ba sai ya koma lahu lahu ma fi samawa ce ma fi lahu waye duka Allah ne subhanahu wata'ala in ka ce ɗaya lanjayen ma ba za ka bar shi ba kaga ka ɓantare alif suna ya koma lillahi ka ɓantare lanjaye ya koma lahu idan ka sake ɓantare ɗaya lanjayen kuma sai ya koma huwa shikenan huwa huwa musamman ka duba suratu ali imran za ga wannan usulubi na huwa huwa huwa allazi huwa allazi huwa huwa haka za ka ji Allah subhanahu wataala yake kira ma'ana suna ne da babu yadda zaka taba shi wato duk irin taba shi da zaka yi bai zai kare ba subhanahu wataala adadin sa 66 ah allazi Allahu allazi anzala alkitaba Allah shine ubangijin nan da ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya wal mizan kuma ya saukar da ma'auni ma'ana ya saukar da adalci ma'ana wannan anzala yana da bambanci da nazzala an ce wannan anzala ana nufin sauko da alkur'ani mai girma daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza ma'ana abin da ya faru kenan a cikin wannan wata na na ramadana shahar ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana da aka saukar da alkur'ani mai girma in ka ji filin anzala ba nazzala ba to ana nufin wato sauko da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza amma idan abun ya wuce nan ma'ana daga baitul izza zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to nazzala ake an yi ta sauko da shi ne daban-daban ba karo ɗaya ba kenan Allah ya saukar da wannan littafi bil haqqi da gaskiya wal mizan da adalci shi Allah adali ne kuma yana son masu adalci bai yadda ai zalunci ba yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah bai yadda ai zalunci ba shi yasa zamu ji duk lokacin da ya ambaci dan adam da irin ni'imomin da ya wa dan adam to sai ya gaya wa dan adam cewa shi ya shi ya saukar da adalci Allah yana cewa Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان Allah ta dagau fil mizan Allah shine ya halicci sammai da ƙasa sannan sai ya sanya ma'auni domin a tsaye da adalci Allah ya ce Allah ta dagau fil mizan kada ku yadda wato ku yi dangwashe a cikin abin da duk ya zama na ma'auni wanda in haka zai zama zalunci ne ma'ana kishiyar adalci kenan da haka sai ya sa muka ji Allah subhanahu wata'ala yana gargadin hatta masu au masu au yana cewa wailul lil mutaffifina ko alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun cewa wato azaba ta tabbata ga masu tauye mudu ma'ana ba su kiyaye wannan ma'aunin ba kuma wannan ma'auni a ba ba ku kadai ba a a Allah ya ce ba ku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku kadai ne muka aiko muku littafi da ma'auni ba laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah yake cewa hakika mun aiko manzannin mu da hujjoji da suke nuna cewa mu ne muka aiko su sannan mun aiko su da littattafai sannan mun aiko su da ma'auni na adalci liyaquma an-nasu bil qist domin su tsaya wa mutane da adalci wannan yake nuna mana muhimmancin adalci domin mu zauna lafiya wanda shi muka baro muka yi maganar su jiya muna ƙara maimaita lallai wannan magana ce zaunanniya a dukkan malamai a gurin dukkan malamai cewa inna Allah yansuru dawlata zalim adila walau kanat kafira Allah yana taimakon daula mai adalci ko da ku ta kafirai ce amma inna Allah la la la, la yansuru dawlata muslima zalima walau kanat muslima Allah baya taimakon daula da aka gina ta akan zalunci ko da ku daular musulmai ne suke jagorantar ta da aka mai kokari kowa yayi adalci a iya fagen da yake da shi adalci a cikin magana adalci adalci a cikin aiki sannan nan da Allah ya yi maganar ma'auni daman abubuwa biyu abu, a hanya guda biyu a wajibi ne a kula da su wato abin da ake aunawa da abin da ake gwada nauyi shi mizan an ce ya fi ƙarfi wurin gwada nauyi abin da duka za a gwada nauyinsa to ana aiki da skeli ne mizani kenan sannan abin da kuma a, ake so a gane yawansa shi kuma za a aiki ne da ma'ana kwanuka to duka guda biyu Allah ya ce a kula da su kada a yi dangwashi a cikinsu Allahu ladhi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan sai kuma Allah ya ce wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib ya rasulullah wane ne ya sanar da kai ya kai wannan babban manzo anna sa'ata qarib cewa tashin alkiyama nan kusa ne ai faruwan tashin alkiyama wannan lamari ne da Allah subhanahu wata'ala ya barwa kansa kada ka damu da wato a abin da kafirai suke faɗa ko kuma abin da muke saukarwa gare ka za mu iya gaggauto da ita kuma za mu iya jinkirta ta wannan lamari ne na Allah subhanahu wata'ala lallai mun sani tun lokacin da Allah yake aikowa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi mun ji Allah ya gaya masa ya qatara balin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wato hisabin mutane ya kusa amma suna cikin gafala suna masu bijirewa a wani wuri kuma Allah ya ce iktaraba linnas iktarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar tashin alkiyama ta kusa gashi har an sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci wata ta ta ta tsage to wannan kenan ya rasulullah wa ya sanar da kai cewa wato wannan tashin alkiyama kusa ne Allah yana cewa yas'alukan nasu anis sa'a قل علمها قل قل قل, قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا يا رسول الله mutane za su yi ta tambayar ka game da ranar tashin alkiyama ka ce to sanin ranar tashin alkiyama a gaya mutane da yarinta ranar a wannan Allah ne ya ba wa kansa da wannan dama da haka wa ma dirika la'alla sa'ata takunu qariba ya rasulullah waye ne ya sanar da kai ai mun sanar da kai cewa tashin alkiyaman nan zai iya zama nan kurkusa ne na'am to ya lamarin tashi alkiyama yake yasta'jilu يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها mm والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق mm ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
Allah subhanahu wataala ya ce to ya rasulullah lamarin tashi alkiyaman nan dama mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda suka yi imani da zuwanta akwai wanda ba su yi imani da zuwanta ba yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yi imani da ita ba wato su ne suke gaggauta ta su ne suke cewa mata hadhal wadu in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan wa'adin da aka ce zai zo din idan da gaske ne Allah ya ce yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda ba su yarda da ita ba ba su gaskata ta ba saboda wato izgilanci da nuna cewa da karyatawa da taurin kai sai su rika tambaya mata hadal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne wannan wa'adin in dai da gaske ne Allah ya ce amma kashi na biyu na mutane walladina amanu wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushfiquna minha sukan suna tsoronta ma wa ya'lamuna annaha alhaq sun san cewa ita gaskiya ce a sun yadda ita gaskiya ce da haka shi yasa ba su cika damuwa da a gaya musu ma yaushe ba ne saboda ita tashin alkiyama ba maganan a gaya maka yaushe ne matsalar ba a me ka tanada wa ranar tashin alkiyama shi ne abin da ya fi muhimmanci kamar daidai muka san hadisin nan mutawatir a wanda wani balarabe yake tambaya aka ce da sautin jaharawi da sauti irin na mutanen ƙauye yana ɗaga murya yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam matasa yaushe za a tashi alkiyama annabi ya ce masa haba wai haka kai tanka inna haka ina za a yi dai me kake sauri za a yi dai tashi alkiyaman za a yi ta dai amma babbar matsalan fa ma adatta laha me ka tanada mata wannan bayan Allah sai aka yi sa'a ko ya iya tanadi sai ya ce ai na tanada mata hubbullahi wa rasulih son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ta to ai kai tanadi a sai shi zaka je tambaya anta ma man ahabbta kana tare da wanda kake so ko kuma almar'u ma man ahabba mutun yana tare da wanda yake so haka Allah ya bi mu'minai wurin ainihin a imanin su da tashin alkiyama da kuma tanadi domin tashin alkiyama a wani wuri Allah yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un muminai su ne waɗanda suke ba da abin da za su bayar na dukiya am- da ibada na aiki duka wato zuciyoyinsu suna tsorace saboda sun san su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu sannan mun sani tashin alkiyama iri biyu ne akwai tashin alkiyama babba akwai tashin alkiyama karama kamar yadda ibnul qayyim al-jawziya ya faɗa yace tashin alkiyama babba shine ran da za a tada kowa da kowa amma tashin alkiyama karami shine ranan da kowane bawa zai koma ga Allah da wannan muke amfani da wannan dama muke wa dukkan yan uwa ta'aziyya na rasuwan babban malami daga cikin malamanmu Sheikh Dahiru Abubakar Sokoto wanda ya zama shugaban majmu'a babu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu na ƙasa gabaki ɗaya wanda yake ake shirya wannan maulidi na ƙasa a ƙarƙashin jagorancinsa Allah ya karɓi rayuwarsa jiya a Abuja Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta da haka wannan kam kaga shi kiyamarsa ta tsaya kenan ita karamar tashi alkiyama kullun tana nan ita kam wannan ba a ƙaryata ta ko kafirin ma ko kafiran ma ba sa ƙaryata ta sun tabbatar akwai ta amma babban tashin alkiyaman wai daman kullun ai damuwarsu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun yanzu idan muka mutu aka binne mu muka zama kasa yanzu sai a sake taso da mu to su daman shine kistin eh ma'ana shine damuwarsu suna ganin cewa idan mutum ya mutu ba za a iya taso da shi ba eh Allah har abu wuri yana cewa a awal cewa dan adam awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa qasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim wai har ma da adam zai dauko kashi wani tantirin kaburi ya dauko wani busheshen kashi na wani gawa ya zo ya kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu kana ci akwai tashin alkiyama man yuhyi al-idhama wannan kashin wa zai raya shi yanzu wannan kashin ya za ya zama mutum subhanallah man yuhyi al-idhama wa hiya ramim Allah ya ce ka gaya musu qul yuhyi alladhi anshaha awwala marra ubangijin da yayi shi da farko shi zai sake shi ayin akwai abu ne bai abu mai wahala ma to yin sa da farko ya fi wahala akan sake dawo da shi da haka Allah subhanahu wataala ya ce ba ku zama ƙasa ba a ku zama duwatsu kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna Allah ce qul alladhi khalaqakum aw- fadarakum awwala marra wanda ya kago ku ba tare da wani misali ba a farko to shine zai sake dawo da ku da haka kowa ya tabbatar akwai akwai mutuwa akwai tashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu misali mai sauki ta yadda zamu gane akwai mutuwa akwai tashi ma'ana annabi ya ce wallahi latamutunna kama tanamun za ku mutu ne kamar yadda kuke bacci kaga wanda ya mutu wanda ya bacci ai kamar ya mutu ne shi yasa annabi ya ce aljanna ba za a yi bacci ba eh yace li anna nawma akul mauti saboda shi bacci dan uwan mutuwa ne to aljanna kuma babu mutuwa da haka ya ce kuma wala tuba sunna kama tastayqizun Allah zai farkar da ku za ku tashi wato kamar yadda kuke farkawa daga bacci Allah ya ce ya rasulullah kai hakuri ala innal ladina yumaruna fis sa'ati ala ku saurara kai mai saurare ka saurara innal ladina yumaruna fis sa'ati lalle wanda suke ta jayayya suke kokonto a cikin lamari na tashin alkiyama Allah ya ce lafi dalalin bayid wallahi suna cikin bata mai nisa sun yi nisa a cikin bata babu ranan dawowa kenan haka Allah subhanahu wata'ala ya riga da yayi fada da su ya ainihin juya ma'ana hankalin su za su ga gaskiya su ce ƙarya za su ƙarya su ce gaskiya ai Allah huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alai Allah shine yake farar da halitta kuma sai ya sake dawo da ita sannan dawo da ita kuma shine mafi sauki a kansa sannan kuma gashi nan kullum ana Allah yana ba mu misali hatta abincin da zamu ci yanzu wannan shinkafar da muke ci bana mushin bara ne ai eh mushin bara ne na shinkafan da muka binne Allah ya tashi mushin yanzu muke cin sa a sai kenan in dai ka yadda a za ka je kai shuka a gona sannan kuma lokacin girbi ka girbe ka ci wannan abun to ka yadda Allah subhanahu wataala zai ta da kai saboda babu kwayar da za ta fito ta yi ganye sai ta mutu tukunna sai ta mutu murus ta mutu murus daga cikin ganyen Allah subhanahu wata'ala zai sake tayar da kuma wasu rayayyu daga wannan matacciya din da daka Allah subhanahu wata'ala raya matattu a wurinsa ba abu ne mai wahala ba amma kuma imani da raya matattu abu ne mai wahala kamar da zamu ji alkur'ani mai girma yana ta babu labari irin dagar da aka yi ta yi ko an yi ta daga a baya a kan uzairu a uzairu mutum ne mai imani amma kuma a ransa ya yi kokontonta da mutum bayan ya mutu أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها Allah ya bada labarin sai ya ce kamar mutumin nan ne dai da ya zo yana tafiya yake tambaya cewa to ga ya zo ya samu wani alƙarya Allah ya kashe mutanen garin gaba ɗaya garin ya yi collapse ba kowa duk sun mutu mutanen garin ce tab yanzu ta yaya Allah zai tada wa'innan mutanen bayan sun mutu Allah ya ce to bari in gwada ma a karan kanka fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha Allah ya ce sai muka kashe shi shekara ɗari sannan daga bayan shekara ɗari sai muka tada shi Allah ya ce sai muka tambaye shi kam labist kwanan ka nawa anan ya ce to labist yawman aw ba'da yawm ina ga nayi kwana ɗaya ko kuma nayi wani bangare na yini an ce ya hakan ya faru da shi ne da la'asar da haka shi yasa sai yake ganin cewa ya kwana ɗaya wasu malamai suka ce hakan ya faru da shi ne da safe sai ya tashi da la'asar shi yasa yake cewa bai ma kwana ba wuni kawai Allah ya ce balla bista mi'ata amin shekaran ka ɗari kana kwanta nan ka mutu fanzur ila ta'amika wa sharabika a lam yatasanna wanzur ila himarika wal naj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ila al-idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir shikenan Allah ya ce to don ka gane cikakken ikonmu ya zo da nono shekara ɗari nonon nan bai lalace ba subhanallah ya zo da abinci shekara ɗari ɗanyen abincin nan da dafaffen abincin nan bai lalace ba amma jakinsa ba wu ai kasusuwan masu rididdige amma haka Allah subhanahu wataala ya ce to duba duba abincin naka ya ga abincinsa garau duba duba jakinka ya ga babu ala babu shi babu alamarsa sai ga wancan kashin ya taso ya kafu wancan kashin ya taso ya kafu har har kasusuwan jaki suka zo suka kafu ga baki daya bayan sun gama kafuwa shikenan sai ya ga nama wancan naman ya zo wannan naman ya zo ya haɗu da wannan wannan shikenan bayan an zo an gama raftar nama shikenan sai ya ga fata ta zo ta lullube kawai sai ya ji jaki ya kama wannan irin haniniya din nan da yake yi subhanallah ce kai amma Allah ikonka ya kai an ce wannan shine wai shine shine wato a uban da ƴaƴansa suka fi shekaru saboda lokacin da aka kada shi shekaransa arba'in ya shekara ɗari to kaga ya shekara ɗari ya bar ƴaƴansa in ya bar mai shekara ashirin ma yanzu mai shekara ashirin yana da nawa yana da tamanin a yana da yana da ɗari yana da ɗari da ashirin mai shekara ashirin ma yana da shekara ɗari da ashirin mai goma ba yana da ɗari da goma to ka gani amma shi da Allah ya tashi ta da shi a ɗan arba'in ɗinsa aka ta da shi in an zo gidansa sai ga abin mamaki za a zo a samu ‘ya'yansa duk sun tsufa ga furfura biya biya shi kuma yana saurayi gashinsa bakin girin na shekara arba'in shi yasa ma yahuda da suka ga irin wannan baiwar da Allah ya masa suka ce haba ai uzairu dan Allah ne kawai wa qala ta lahu uzairu ibnullah in ba dan Allah ba zai masa irin wannan gatar eh ga ga ayansa sun tsufa amma shi yana dan matashin sa Allah bai lissafa masa wannan shekara ɗarin ba amma su sauran yaya duk an lissafa musu wayannan shekaru sun yi wayannan shekaru sun tsufa to wannan abin da ya shafi raya matacce kenan abu na ƙarshe mun sani annabi ibrahim alaihi salam shi ba da kansa ba wai don kokonto ba a saboda matsala na raya matacce abu ne mai wahalan gaske a sai allah subhanahu wataala ya ba mu labari bayan wannan aya din allah yake cewa annabi ibrahim ya qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta annabi ibrahim ya ce ya allah ka nuna mini mana ya kake raya matattu allah ya ce ah ibrahim awalam tumin baka yadda bane baka yadda yana rayon ba ne ya ce Allah na yadda bala na yadda amma walakin liya kuma inna kalbi ina so zuciyata ta samu nutsuwa Allah sai ce masa to shikenan fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma taj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna yatinaka sa'aya ka kama tsuntsaye guda hudu ka yanka su idan ka yanka su sai ka ri- aje kayukan su daban naman su da gashin su ka sa shi a turmi ka nika shi ta yadda naman kowane tsuntsu ya gawarai da na dan uwansa kowane gashi na wani na tsuntsu ya gawarai da dan uwansa an ce tsuntsaye ne guda hudu akwai ɗawisu karin ɗaibo tarihin fa yana da yawa akwai ɗawisu akwai zakara akwai hankaka sannan akwai tattabara wannan su hudu su ne tsuntsayen da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya ainihin tattaro kuma haka aka yi ya ɗauko su ya zo yanka su ya ajiye kayuka daban ya zo ya fige ya gaure gashin ya daka naman ya gaure gashin da naman da komai da komai Allah subhanahu wataala ya ce to shikenan ka kira su kowanne ka daga kayansa kawai ka kira sunansa ya daga kan dawe su ce dawe su shikenan sai ya ga wancan kashin ya taso wannan naman ya taso kankace kobo skeleto da jiki na dawe su ya gama haduwa sai ya taho car sai ya zo ya hadu da kayansa kawai sai ga ɗabisu ya, ya kama hanya ya tafiyarsa a'a hankaka zo nan ma zakara zo nan ma sannan tattabara zo nan ma duka a gabansa ya ga haka malamai suka ce akwai karatu a cikin kuma kawo wayannan tsuntsayen me yasa aka zabi wayannan tsuntsayen saboda mutanen duniya mafi yawancin su ba sa wuce mutane hudu To, ma'ana in ma ka samu mutumin da damuwarsa kullum ado ne kawai da aka shi yasa aka ce ya kama ɗawisu ka san ɗawisu yana da ado kuma da jiji da kai shi da kansa ma yana yawa kansa silfi ko idan ya juya ya juya sai ya baje wannan bayan nasa ya kare wa kansa kallo tukunna ya ga irin kyan da Allah subhanahu wataala ya masa to da haka in kana gadara da ado ne to ai duk adanka baka kai ɗawisu ba sannan na biyu cikin mutane akwai wanda yana da fushi da riko ba yafiya ba haƙuri shine aka sa ya ɗauki zakara kasan zakara bayi da haƙuri bayi da yafiya ma'ana in suka haɗu suka kama faɗa sai kun dage ku raba su in dai ba kama ɗaya kuka yi kuka tafi da shi can nesa ba kana raba su an jima za su sake haɗuwa su ci gaba da faɗansu ƙarshenta sai wani ya nemi ya kashe wani sannan na uku a cikin mutane za ka samu mai hadama shi yasa aka kawo hankaka shi hankaka ya fi kowane dabba hadama yana da 'ya'yansa yana da ƙoyinsa amma sai je ya yi ƙoyin wani ya zo ya yi kwancin hankaka wani lokaci ma 'ya'yan kaji ma duk baya bari zai zo ya tattara saboda hadama to a cikin mutane akwai irin wannan in za ka rayu dole sai ka kula da su sannan na hudu a tattabara ita kuma shine rashin amana cikin mutane akwai wanda ba su da amana e tattabara ba ta da amana e tattabarin gidanka ne amma makocinka in yana so ya kwace ma ita sai ya kwace ma'ana masu tattabara in kana da- in kana so kai zalunci kai kiwon tattabara ka gani in kana da tattabara kaɗan kana so su yi yawa to in ka zuba wa ruwan da kake ba su suga sai bakin tattabaru suka biyo wa incan suka zo suka sha to Allah sun dawo gidan kenan eh bi kenan kaga suna da saurin manta baya sannan kuma an ce su tattabara wato yana daga ciki bayan wannan rashin amanar tasu an kawo su wurin nuna soyayya suna daga ciki ma'ana don ka gane a cikin mutane akwai masu nuna soyayya ta tsantsa tattabara suna daga cikin tsuntsayen da suke son junansu sosai an ce mafi yawanci idan namijin tattabara ya mutu kai in ba a dage ba, mace ma ba za ta yi tsawon kwana ba ita ma mutuwa za ta yi sannan kuma dole sai an yi da ƙyar a dace a sama masa wacce za ta dace da shi ma'ana rana ɗaya ba a isa turo masa wata macen tattabara ta zo ta zauna kusa da shi kai tsaye haka ba a'a sai dai a rika zuwa ana ajiye ta kusa da shi yana ganinta kwana ɗaya kwana biyu suna kiwo tare to daga nan har ya saba da ita amma rana ɗaya ya saba da ita bai zai yi ba to Allah ya datar da mu Allah ka samu cika da imani Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira Allah ka zare mu da shari duniya da lahira Allah ka azuta mu da daren lailatul qadri Allah ka gafarta mana wannan bawan Allah shehi namu da ya koma ga Allah Allah gafarta masa Allah sa ya huta da sauran marasa lafiya marigayen mu gabaki daya Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah subhanahu wataala ya kyautata karshen mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi zahiran wa batinan abinda muke gudu muke tsoro na sharri duniya da lakira Allah ka kiyaye mu ka kare mu akwai yan uwa masoyan mu a cikin Allah Alhaji Adamu Nono da Alhaji Abubakar Abu Kwanti wanda suka ziyarce mu cikin wannan dare Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bar mana zumunci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kwanaki masu albarka masu girma asalin romun ramadanan nan Allah ka ba mu lafiyar da zamu more ta Allah ka ba mu himma da kokari da naci da zamu more wayannan darare Allah ka sa mu dace da dare lailatul qadri matasan mu Allah ka mana riko da hannuwan su ka datar da su da abin da kake so ka yarda da shi wanda ba su da sana'a cikin su Allah ka hore musu wanda suke da shi Allah ka sa musu albarka a ciki wanda suke karatu Allah ya ba su nasara Allah ya sa a gama lafiya wanda suka kammala suna neman abin yi Allah kawo mai abin yi mai albarka Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ya tsare mu da sharrin duniya da lahira kai bayin Allah da suke fama da rashin lafiya da suka mana wasiya da addu'o'in su Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ya tashi kafadun su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum